الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد ‘yan uwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu a cikin wannan gidan talabijin na bonfere muna muku wato gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan ba a manta ba a daidai wannan lokaci dukkan sati ranar juma'a da safe karfe tara na safe zuwa goma miki ake gabatar da wato mustalah au muhadara wacce take amfanar da mu ta shafi abin da ya shafi rayuwarmu na addini da kuma abin da zai amfanar da mu a cikin rayuwarmu ta duniya a wancan sati yan uwa masu kallonmu da saurare idan ba amince ba mun shiga cikin maudu'i mai taken wasa'il ta'sir a yau in Allah ya ba da iko za a kammala wannan amma ba mu sani ba kun san maudu'an namu kamar mace ne mai ciki ba a san me za ta haifar ba malam ya ce idan allah ya sa an kammala wannan a yau allah ya bada iko an kammala wannan shirin to za a shiga cikin sabon karatu shine asbabun nufuzul ta'sir asbabun nufuzul ta'sir to amma ba mu sani ba sai dai abin da dama ta bada abin da muke cewa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya malam jagoranci a cikin wannan shiri ya bashi ikon gabatar da wannan shirin kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye a yau yan uwa musulmi muna sha uku ga watan mujima da ula shekara ta 1443 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda ya daidai da 17 ga watan 12 shekara ta 2021 miladiya bayan haihuwa annabi Isa alaihi salam ba tare da bata lokaci ba insha Allahu malam zai shiga cikin maudu'in karashin wasa'il ta'sir muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimaka wa malam ya masa jagoranci akramaka Allah bismillah almajirin malamai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu cikin ƙasa da wajen ƙasa da kuma ‘yan uwa da suke aiki a cikin gidan wannan rediyo da tv na bonfere da kuma sheikh muhammad sani malam sani da muke tare da ku a cikin wannan studio na bonfere muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko da dama muka haɗu kamar yadda ya gabata cikin bayani yadda malam ya faɗa dukkan ran juma'a daga karfe tara zuwa goma na safe muna gabatar da karatu a nan gidan tv in ba lokacin hutu ba bayan wato kusan azumi ke da muke tsaye da karatu kuma sai bayan sallah babba ko ba haka ba to a satin da gabata mun tattauna akan maudu'i na wasa'ilu ta'thir kamar yadda mun ka faɗa to a yau wasa'ilu ta'thir kin da yake ya dan yi muna ragowa ne akwai abubuwa wato da suka yi saura kaɗan za mu ƙarasa su sai mu kawo asbabu nufudu ta'thir saboda tare suke mu ga abin da hali zai ba su in lokaci ya bayar kamar yadda bayani ya gabata to yanzu karatun namu zai kasance kamar haka na farko akwai wata nukta cikin karatun da ya gabata da ya kamata mu yi istidraki a kanta ko mu dan ƙara faɗaɗa bayani kanta an gani ko sannan za mu zo cikin wasa'ilu ta'thir mu yi bayani akan ta'thiri tarbawiyan an gane ko da ta'limiyan da ijtima'iyyan waɗanda abubuwa guda uku an gane ko tarbiyyan ta fuskar tarbiyya ta'limiyyan ta fuskar karantarwa ijtima'iyyan ta fuskar zamantakewa to shi kuma idan muka zo cikin asbabun nufud ta'thir za mu ɗauki wasu nukta ce ne nukta guda biyar ne na farko manya-manyan nuktoci waɗanda ƙarƙashin su ne komi zai shiga sai nuktoci guda hudu waɗanda za su shiga karkashin waccan nukta ta farko din wanda in ma nukta dubu za a samu duka karkashin wannan ne za ta shiga shi yasa sai zaman to karatun an ba da ki kamar yadda muke cewa an ba da clay ga mai jin faransanci game da karatu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to kamar yadda ni faɗa akwai nukta da ya kamata mu dan taba cikin karatun da ya gabata a satin da ya gabata mun kawo wani baiti na wani daga cikin shu'ara da ake kira Abdullahi Tughara'i to ya kawo wani baiti wanda na fassara shi to amma sai daga akwai abu biyu da ya kamata in dan yi ishara zuwa gare shi na farko wajen fassara baitin da ya kawo an gane ko na biyu ishara zuwa ga kasidarsa domin da muka ce ya ce wa adatun nasli an yuzha bi jauharihi wa laysa ya'malu illa fi yadri batali wai wa adatun nasli mun ka ce al'ada ce ta mashi ko makami ma duka an yuzha bi jauharihi amma annasul mashi ake nufi an yuzha sai muka ce wato a kawata shi to amma wannan fassara ce wadda take fil ma'ana an yuzha hakikanin ma'anar shi shine ayi takama domin azzahu shine takama to yuzha daga azhani shi ko fi'ili ko da yana karewa da wawul idan aka kara mishi ya tafi wato ruba'i zuwa khumasi ya un wawul din take komawa to ma'ana kina ayi takama ne shine asalin fassarar sa don saboda akwai wanda zai sanin ga yadda fassarar sa take ji ba mun fassara haka nan bai zaburo muna fassara da ma'ana da ma'ana to wai wannan yana daga cikin abin da yake son da yan uwa su rinka hankaltar sa sannan qasidatu tughara'i qasida ce wadda take tana dauke da fa'idodi an gane ko da ya kamata a ce ɗaliban ilimi sun yi bincike kanta ta taɓo agrad da dama wani ma zaka iske ya dan san wasu baitutuka amma bai san wane ne yi su ba to shi yasa qasidar idan mutum ya karanta ta akwai larabci mai kyau ciki ana kiranta lamiyatul ajam tunda akwai lamiyatul arab ta imamu ta shamfari to qasida tana da tsawo kuma tana da kyau matla'iha wato yadda qasidar take ko wadansu baitutuka zan karanta daga ciki wanda yake cewa farkonta asalatul ra'i sanatni anil khatali وحلية الفضل زانتني لدى العطل مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع والشمس رأض الضحى كالشمس في الطفل فيما الإقامة بالزوراء لا سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي ناء عن الأهل سفر الكف منفرد كالسيف عري متناه من الخلل فلا صديق إليه مشتكى حزني ولا أنيس إليه منتهى جذلي طال اغترابي حتى حن راحلتي ورحلها وقرى العسالة الذبل وضج من لغب نضي وعج لما يلقى ركابي ولج الركب في عذلي أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي والدهر يعكس عمالي دوديك بقى زاجن زامني والدهر يعكس عمالي ويقنعني من الغنيمة بعد الكد بالقفل وذي شطاط كصدر الرمح معتقل لمثله غير حياب ولا وكل حلو الفكاهة مر الجد قد مزجت بقسوة بقسوة الغز بقسوة القلب فيه رقة الغزل طردت صرح الكرى أو ورد مقلته والليل أغرى سوام النوم بالمقل إني أريد طروق الحي من إضم وقد رماه رمات من بني ثعل يحمون بالبيض والسمر اللذان بهم سود الغدائر حمر الحلي والحلل فسر بنا في ذمام الليل مهتديا بنفحة الطيب تهدينا إلى الحلل فالحب حيث العضا إعدى والأسد رابية نصالها بمياه الأنج والكحل لا أكره الطعنة البيضاء قد شفعت برشقة من نبال الأعين النجل ولا أخاف صباح البيد تسعدني باللمع من صفحات البيد في الكلل ولا أخل لغزلان أغازلها ولو دهتني أسود الغيل بالغيل حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري الملأ بالكسل فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزلي وضع غمار العلا للمقبلين على ركوبها واقنع منهن بالبلل رضا الظليل بخفض العيش يخفضه والعز عند رسيق الأينق الذلل إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل لو كان في شرف المأوى بلوغ منن لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل أعلل النفس بالآمال ألق- أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل غالى بنفسي عرفاني بقيمتها فصنتها الرخيص القدر مبتذلي وعادة النصل أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطلي Allah ya saka أعداء عدوك أدنى من وثقت به فحاذر الناس واصحبهم على دخلي ما كنت أوتر أن يمتد بي زمني حتى أرى دولة الأوغاد وال- والسفل تقدمني أناس كان شوطهم وراء خطوي إذ أمشي على مهلي هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا من قبله فتمنى فسحة الأجل وإن ألاني من دوني فلا عجب لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحلي فجر لها غير مختال ولا ضجر في حادث الدهر ما يغني عن الحيل أعداء عدوك أدنى من وثقت به فحاذر الناس واصحبهم على دخلي وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يؤول في الدنيا على رجلي وحسن ظنك بالأيام معجزة فظن شرا وكن منها على وجلي غاض الوفاء وفاض الغدر وانفجرت مسافة الخلف بين القول والعمل وشان صدقك عند الناس كذبهم وهل يطابق معوج بمعتدل إن كان ينجع شيء في ثيابهم على العهود فسبق السيف للعذل آه، فسبق السيف للعذل آه، ويا خبيرا على الأسرار مطلعا أصمت ففي الصمت منجاة من الزلل قد رشحوك لأمر إن فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الحمل masha Allah waɗanga baitutuka ne waɗanda suna buƙatar bincike kasida ce mai tsawo na ɗan tsatsakaro eh, waɗansu abubuwa eh, daga ciki Eh, don haka eh, abin da dai baitutuka da bincike kansu da dirasa min nahiyar balaghiya wal nahwiyya wal sarfiyya wal ijtima'iyya wal thaqafiyya wal siyasiyya duka suna shiga daga ciki ishara ce zuwa ga ɗalibai Allah ya saka Eh, to Allah ya taimake mu Kwarai, malam ya- ya yi kokari eh, abin ya burge ni sosai eh kuma na san yan uwa da yawa sai mu tashi wajen na'am kokarin neman ilimi da kuma eh, ya da ilimi ba takura- yauwa takurawa kai da kokarin koyar hadda Dan Na'am.
ka san da yawa za ka mutum haddu- hadda tana kiyaye abu a cikin kwakwalwa ko a cikin zuciya na'am na'am yana yin wahala Mm.
to muna fatan Allah subhanahu wa Ta'ala ya ta'ala sauƙaƙe ya mana.
sauƙaƙe Mm.
mana kuma Amin, mune wa amin.
malam fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara amin amin amin amin bayan basira da kiyaye.
to sai mu shiga cikin maudu'in mu ko muka ce nuktoci da guda uku da suka yi saura wasailu ta'thir shine muka ce les moyens d'influence da faransanci ko kuma eh, means of eh, influence ko means of influence kasan zof kamar tun da s ne zo karshe sai su ce zof Zof.
abin da suke kira da faransanci liaison liaison ko da cikin english akwai shi Na.
hanyoyin da ake bi don tasiri ga al'umma mun kawo waɗansu daga cikin su satin da ya gabata to a yau sai mu ɗauki tarbawiyyan na'am idan ana son a yi ma al'umma tasiri ta fuskar tarbiyya na'am shine sai suka ce to abu wato uku na'am za a yi idan aka yi waɗannan ababen uku ta fuskar tarbiyya to an ruguza tarbiyyar wannan al'umma sai zama to za a yi mata tasiri duk ta inda yadda ake so shine babban abu shine a sanya rashin ladabi da biyayya tsakanin na ƙasa da na sama idan ya zamanto mata ba ta haima mijinta biyayya na'am an ruguza gida ƙwarai idan ya zamanto ‘ya'ya ba sa yi ma babansu biyayya an ruguza gida kuma an ruguza mi an ruguza al'umma don yaron da bai yi ma baban shi da mahaifiyar shi biyayya ba ba yadda za a yi shi mawa wani shi ma wani biyayya mm, ƙwarai kuwa.
to wannan sai suka kawo wannan cewa m- mutum yana da yancin ya abin da yake so ba wanda ya isa ya hana shi to sai suka kawo wannan aƙidar ta rashin bin na gaba ba muna cewa ba abin mutum ko cikin komai a'a cikin abin da ya saba mu shari'a mu a wajen mu Allah bai yarda da wannan ba ko ba haka ba hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq mai ahlari ma yayi iktibasin wannan wasu sai mai ahlari ya ce a'a shi mai ahlari iktibasi ne yiwu asalin sa hadisi ne ina fata an fahimci ni. ban sani ba tana yiwa shi ma ya danganta shi zuwa ga hadisi wallahu ta'ala alam ina ganin ma shi ma ya ce hadisi ne to ka san wani sai mai mai littafi ya ce kama qala sha'ir ko ku ya ruwaito wata magana sai ka ji an ce a kamar wanda wane ya ce a shi rubuta shi cikin littafin ba shi ya faɗi maganar ba wani lokacin kuma akwai abin nan babi na takaita abu na'am malaman da suna koyarwa ne suna takaicewa ko mai suka kawo sun dogara da hadisai amma ba tare da su yi suka kawo Su- ba eh, saboda an yi shi mukhtasar eh mukhtasar ba sauran bincike na tabbatarwa sai ka shina shina abin nan Mm, haka kamar ma misali da a ce mai ta'alimi ya ce a shi mai ta'alimin tana yawa baitin ba nashi bane shi dai ya kawo ne ya ce kama qala sha'ir kuma sha'irkin wane ne shi kaga da bukatar shi ma bincike to shi babban abin da yanzu suke yadawa na demokrasi da kaji ana hudi da liberté d'expression liberté de wani ne yanci yanci yanci babban abin da suke so shine a rena mutum uku a rena i- mata tare da mijinta ya'ya su da- mata tare da mijinta ya'ya za su rena shi idan ko suka rena iyayensu ai kuma shikenan za su rena kuma al'umma to sai kuma a rena wato abin nan eh, malami idan na ce malami mai karantarwa ba dole sai malami a makaranta ta addini ba an gane ko hadda malami wanda yake eh, abin nan a- a- a makarantu saboda mutumin da bai ganin kimar mai karantar da shi ya za a iya ɗauki karatu karatun ba zai albarka ba zai albarka ba kuma yana da wahala ma a samu karatun dan galibi ba amma samu tun da bai ɗauki karatun da muhimmanci ba kenan ya za a iya muzakara yi karatu ko revision to sannan rashin ganin kimar malami sawa'an na boko ko na addini kamar da muka faɗa da kuma rashin ganin kimar jago- jagora ko na gargajiya ko wanda ba na gargajiya ba to kaga idan ya zamanto dan adam ya tashi bai da jagora kaga ta fuskar jagorancin addini bai da jagora ta fuskan karantarwa shi bai da jagora ta fuskar a iyayensa bai da jagora ta fuskar jagoranci wanda ya shafi jaha ko ƙasa ko wani abu bai da jagora to kaga gaba ɗaya sai zamanto matasa ne za su tashi da wani tunani wanda ba a san wani irin tunani ba ne to sai suna yada wannan tunanin cikin al'umma shi yasa kake gani yanzu galibi kafin ka samu wanda zai faɗa a saurara abin akwai wahala to wannan kuma ta hanya ce ta wannan fuskar tasiri wanda akwai wani abu da ya faru kasar faransa eh, yan watannin baya da wani ya kwashe shugaban kasar faransa da mari wannan abin da yawan musulmi sun ji daɗinsa kuma an yi mai fassarori daban-daban wasu na ganin eh, wannan abin tun da dama mutum ne mai suka addini ya yi suka ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna shani aka huwal abtar dama kuma inna ka faida kal mustahdiin Allah ya ce duk waɗanda suke suka zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam za su kaskanta duniya da lahira kuma la'anannu ne Em, amma akwai wani malami babban malami a kas- a Najeriya ana kiransa Sheikh Sani Yahya Jingir shi ya yi wani istinbati gaskiya istinbatin nashi ya burge ni kwarai da gaske yake cewa lokacin da aka mari shi wannan shugaban kasan kaga dan jami'a da ya mare shi to sai malam yake cewa ana zancin social media social distance an ce kada a, a kusanci juna sai an sa mita ɗaya mita biyu to shi gashi ya je wajen taro taro sannan ba a sa wannan tazarar ba na'am shi ya sama aka samu daman marinsa ya ce to shi abin da yake fahimta kaga na farko ƙaryar wannan zancen a sanya wannan tazaran a cikin a sallah cikin sallah kaga ta bayyana abu na biyu shi malam yake cewa bai yadda ma da marin hakikatan ba ma mutum yana niyyar mari domin bi- abin da ake so a isar da yawa sakon da ake son a isar a ciki shine inji malam shine wato kenan su can ana iya mare shugaba mu mu tashi mu rinka marin namu shugabanni kenan ba jago kaga shi kenan babu jagoranci ya ruguje shi ba na abin da ya faɗa kenan to gaskiya is din baɗin sa abin dubawa ne ba na ce ina tare da shi ɗari bisa ɗari ba ko ba na ce mutane su yadda ba amma gaskiya magana shi akwai abin dubawa a ciki ina fata kun ji kuma koda da gaske na ai dama kaskantacce na mai sukan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam dama dole ya kaskanta to wannan kenan abin da ya shafi tarbawiyyan kenan shi yasa dole in muna son mu samu tarbiyya dole in muna son mu samu karatu na boko da na addini dole in muna son mu samu jagorori eh, wato mu samu jagoranci yayi kyau mu samu uslubi na ladabi sannan su kansu iyayen su yi makansu tarbiyya kada ka zamanto uban banza kar ki zamanto mamman banza domin yaro duk yadda kake son kai masa tarbiyya ya ga kai ba ka yi kamar da kanka mutumin banza kaga akwai matsala sai ya kai ka yawwa kaga malami ya kamata ya zamanto misali a cikin al'umma haka jagora ya kamata ya zamanto misali a cikin al'umma to mu da kanmu muna taimakawa wannan aqidar ta turawa ta samu wurin zama saboda mu ke bata maku- matsayin mu akwai wani kissa da take bani mamaki wata yarinya da take da aure to mijinta ya tafi turai to kasan in muji ya je turai wani bisa shekara biyar goma irin masu taya america na wani lokacin ma sai auren ya mutu shikenan yarinyar sai tana fita bayan tana da miji mijinta yana turai ko amerika ne ita ko tana fita tana jewa wajen samari to sai iyayenta suke mata fada suke son su hana ta to shine sai ta ce da Allah su bata lafiya ita ce me me me dame su da wannan abin ta ce ita tana da labarin fa da baban da mamman fa haɗuwar su ta farko wadda ita a dalilin da yasa har ma aka yi aure aka haife ta fa a gidan giya ne suka haɗu fa kai tsaye ta gaya ma iyayenta haka ta ji labari eh ta ji labari can da sun kawo daga mewa ka fahimta to tana yiwa ai sun daina wannan abin kuma wannan ai ba hujja bane in wani yayi kuskure ai ba hujja bane kai kai kuskure to kaga irin waɗannan abubuwan shi yasa iyaye sai sun taimaka maka kansu su ma ku yi naku iya kokari dan adam ba arba shi da kuskure amma mu mu daina taimaka musu tunda suna da hanyoyi na wato tasiri zuwa gare mu idan muka zo malam sai eh, kaga musamman ta fuskar kafafen yada labarai ta nan suke tura komai tana suke turo komai yanzu ba a bukatar sai an bada karatu irin wancan na da a ce sai an zo an ba mutum karatu yanzu tv da internet duk suna bada tarbiyya da rediyo an huta da sai an zo gidanka ko ko sai an kai danka makaranta har wanda bai je bukun ba yanzu suna bashi karatu daga can Allah ya kyauta malam a gurguje saboda lokacin namu ba yawa ne da shi kwarai da gaske ba sai mu ɗauki lokuta ta gaba ta'limiyyan tasiri ta fuskar karantarwa tasiri ta fuskar karantarwa yana da harshe guda biyu harshe na farko can wajen su harshe na far- na biyu nan wajen mu mu a nan ta fuskar karantarwa ya suka yi muna tasiri shine na farko yaren su da suka kakaba mana ba a iya yin karatun sai da yara yawwa to kuma mushkilar ba wai amfani da yaren su adda matsala ba domin waɗansu suna ganin ya kamata mu watsar da yaren su lokaci guda Mm-mm. mu mu yi karanci namu amma ya zamanto da namun za mu yi bai hana mu amfana da nasu cikin abin da muke da bukata yanzu likitanci da faransanci in za ka yi karatu likitanci da ka kai shekara ta hudu za ka iske an daina amfani da faransancin dole sai an hada da english Ta ji.
kaga su faransancin suna amfani da shi amma in aka kai inda wani lokaci za su hada saboda mi saboda na'urorin da mi yanzu suna gaban mu idan muka ce mu watsar da nasun 100 bisa 100 kaga ba za mu iya amfani ba da na'urorin ba a'a namu ya zan shine tushe amma za mu iya karatun nasu ya zamanto na biyu don taimaka mu tunda kowa yana iya amfanuwa da wani ban sani ko mun fahimta ba to kaga wannan matsalar sai suka kakaba mana yaren su zaka iska mutum ya tashi yanzu da yawa daga cikin yan boko in ka ba su iya yaren su ba amma sun iya turanci idan kai faɗi wata kalma kace ya fassara maka ita da yaren shi bai sani ba kaga saboda mi saboda an samu matsala ta tarjama ko kuma magana ba za ta yi ba sai da wani yare da eh ba zai ko ba za ta yi ba sai da wani yare da ba me ya kawo wannan matsala din ai saboda ba a iya yaren ba na asali ba a iya shi ba ba a dauke shi da muhimmanci ba wanda kuma tasirin wannan ya fi ma yana ganin shi kamar ƙauyenci mana Na'am, yana ganin shi kauyanci to ai saboda an koya mishi cewa da al'umma shi da iyayen shi da addini shi ba komi bane. Wannan wanda ya kawo makarantu a koya mishi wannan yaren yafi waɗannan mutanen. Eh, wannan cikin kwakwalwar su ya- ya- suka sa- suka sa- suka- cikin kwakwalwar yara. Wani lokaci ba sai an gaya ma mutum ba. A cikin ɗabi'a ne ake ganin irin waɗannan ababen. Eh, to kaga yaren nan yayi tasiri. Na biyu kuma ba yaren adda matsala kaɗai ba. saboda shi ka iya yaren wani ka iya naka abu ne mai kyau abinda adda matsala ka iya na wani baka iya naka ba ina fata an fahimci ni abu na biyu ba yaren mu muke da matsala da shi ba sai aqidar Mm, gaskiya.
aqidar saboda dan mutum ya iya faransanci ko ya iya turancin english ko ya iya turanci na turawa idan bai dauki aqidar turawa ba to mu ba mu da matsala da shi yanzu kaga misali Ahmad Bello Allah ya ji kan musulmi wanda ya yi jami'a ta eh, Zaria ABU ai sunanta Ahmad Bello University Na'am.
ita ce babban university ta Najeriya ko ba haka ba to ai dan boko ne dan gidan masarautar Shehu Usman bin Fodio ne amma kuma bai tasirin da turawa ba shi yasa aka yi makarkashi aka kashe su tafawa balewa dan boko ne kuma bokon bai yi masa tasiri ba ma'ana bai dauki aqidar su turawan ba Ƙwarai.
na fata an fahimce ni to haka zaka samu ma har waɗanda ba musulmi in waɗanda musulmi ne kawai ne ci misali musulmi ɗin ke basuwa misali sai kuture a ƙasar Guinea Conakry musulmi ne ya karantu faransancin amma kuma bai ɗauki aƙidar turawa ba shi yasa ke samun matsala da su ba musulmi bane ko musulmi musulmi ne Na'am.
eh nan na yi zancen faransanci ne ce ne okay eh faransanci tun da can english na a Najeriya bari mu dauki yanzu wanda ba musulmi ba da english misali eh, Mugabe Mugabe kaga ai m- ba musulmi bane an fahimce da amma kuma eh, turancin ingila ya karatu ko ba haka ba amma kuma bai dauki da aqidar su ba kamar Mandela shi ma bai dauki aqidar su ba babban lauya ne amma yana jin turancin amma bai da aqidar su ba ina fata ana fahimta ta to kaga ashe sai mun bambanta matsalar ba a yaran ba ne ba a yanin take ba aqidar ce na yarda da ita saboda wani shi abin da ya dauki bature kamar bature Allah ne baya kuskure tunda kaga yanzu labaran su ba a yadda akwai kuskure technology kin su ba a yadda suna kuskure amma alhali su da kan sun faɗa sun ce l'erreur est humaine duk dan adam yana kuskure to wannan aqida ta bature baya kuskure ko ko duk bature mai ilimi na parce que an samu da cewa yaren su ilimi ne alhali ko ga turawan faransa can na can suna faransanci da yawan su jahilai ne ba su komi ba ba su iya kirkire ba ga turawan da, da turancin ne faransancin ne ilimi da duk turawan faransa mai ilimta ne da larabci shine a addini da duk larabawa sun zama malamai kuma sun san addini kuma suna aikin addini a cikin laraba zaka iske wanda bai ko karatun qur'ani bai iya ba sai ya koya za cikin laraba zaka iske krista akwai wanda ba bai yadda ma da addini ba ma yama addinin kwata kwata mulhid ne kuma balarabi ne kenan ba wai dan a rubuta arabu da larabci tana yi a rubuta kafirci da larabci kuma yana ruwa a rubuta qur'ani da larabci kana fahimta ta lokacin da aka ba kasar senegal da yanci da ita da mauritania to wani dan kasar mauritania ya taso zai je kasar senegal to yana da kaji id card card identity to zai je to su senegal da faransanci suke aiki shi kuma dan mauritania da larabci da larabci aka rubuta sunan sa da komai yanzu shi dan sanda ya taso ya ce a kawo kati kati dan mauritania sai ba shi kati na na shi sai duba sai ga larabci bai san komai ba sai je kai ma mai gidan sai ce le coran et du carte alqur'ani ya koma karti ana fahimta ta saboda jahilci shi bai san ba ana iya rubuta akwai filosof waɗanda suka rubuta falsafa da larabci kafirai ne waɗanda su imani da Allah ba to mu ko geography ka je ka karanto kasashen larabawa ko falsafa ko kafirci sai a sa tsammanin kai malami ne su bu san yare daban ba ilimi daban da abin nan yaren english ne shine ilimi da duk america ma ilimta ne ina fata ana fahimta ta kuma cikin america akwai wadanda su iya komai ba hatta da turanci dole sai ka koyi shi to wannan aqida da aka samu da cewa duk fari mai ilimi ne ko kuma duk mai jin yaren faransanci ko english mai ilimi ne to wannan abin ya ruguza mu ya cutar da mu ina fata ana fahimta ta to wannan kenan idan muka duba game da yare kenan sun aƙidar ta yaren ita ce matsala gare mu ita ce matsala gare mu ka ɗauki wannan aƙida ki mun ba da misalan waɗanda da musulman da waɗanda ba musulmi ba da waɗanda suka karanta turancin da waɗanda suka karanta faransancin ma waɗanda ba su yarda da aƙidar tasu ba kuma sun yi fito na fito da su ko musulmi kake ko ba musulmi ba za su yaƙi ka idan baka yarda da aƙidar su ba to sai mu je a ƙasar su a gurguje can a ƙasashen su mi suka yi sai suka karantar da yansu da canza yaren su ake karantarwa ko to amma sai suka samu su na farko ka fahimce ni shine aqida ta cewa duk wanda ba su ba bawon su ne yanzu abin da suke karantar da ƴaƴansu duk Afirka bayi ne ba wani dan Afirka wanda ba bawa ba ko shugaban kasa ne sai yaran su suka tashi da wannan saboda a cigaba da bautar da mu amma mu ko an samu da cewa mu bayi ne baya muke tunda tsarin karantarwa namu da nasu su suka yi su suka yi namu su suka yi nasu kuma yaren su su suke karanta kuma yaren su muke karantawa abu na biyu kuma sai suka samu ƴaƴansu rena Afirka da ɗan Afirka da fatar ɗan Afirka da kuma rena addinin ɗan Afirka da al'adar ɗan Afirka kuma suka sami shi kyamar addinin musulunci shi yasa wannan kyamar da suka da ƴaƴan suke ma addinin musulunci sun tashi ne haka aka karantar da su in ba sun samu wata dama sun yi karatu ba sun karanta addinin ba ta fuskar tsarin su ba ba ta fuskar kafafen yada labaran su waɗanda ke bata addini sai ka iske mutanen su suna kyama addini ba san dalili ba yaro ne ya tashi an koya mishi abu bai san dalili ba in ba Allah ya mishi gam da kasar ba yayi ya nemi wata hanya sai ka iske ya tashi akan wannan akida ya tashi akan ta an bata mishi sunan addinin musulunci an bata mishi Afirka ya tashi yana kyama addini bai san dalili ba sai Allah ya bashi iko ya wani bincike wata hanya sai ya iske ga addinin gaskiya wasa'ilu ta'sir kenan to ta'limiyyan kenan to yanzu mu bar wannan saboda lokacin namu sai mu je ijtima'iyyan saboda halin lokaci ijtima'iyyan ana nufin ta fuskar zamantakewa ta fuskar zamantakewa akwai nukta guda takwas wanda duka a gurguje zan bada su nukta ta nukta hudu na farko su ne ake kira awasir wato al'alaqa jam'i ne na asira in an ce asira da alhamza shine abin da ke daurewa abin da ke hadawa an gane ko kulla alaka tsakankanin mutane waɗannan ababen guda hudu mun sha faɗar su imma wato annasab ko addam addam shi ake kira annasab wal usra wal qabila ko kuma al'aqida sahiha kanat aw batila an gane ko sai kuma al-ard ko al-iqlim ko ad-dawla ko an-nahiya ko al-qara ko al-bi'a na biyar na hudu sai almaslaha as-sayyi'a aw al-maslaha as-samiya idan muka dibi waɗannan ababen guda hudu duk dan adam suna masa tasiri to sai turawa suna shiga cikin waɗannan ababen guda hudu yanzu kaga in muka ɗauki addam jini shine ake kira annasab dangantaka zumunci ko kuma al'usra family ko kuma alƙabila ƙabilan mutum ko ba haka ba to wannan za a biyo ta waɗannan tun da jini ne wanda ya bi wannan daga wannan zuwa wannan sai a yi muku tasiri ya ake muku tasiri sai a samu ku aƙidar kai ka ɗauki family ɗinka ita da ce a family ta kowa ba family ba ce kaga daga nan ko babu yadda za a yi wani mutum ta wani ko kuma ka ɗauki a saba aƙidar cewa ƙabila ka ita da ce ƙabila duk ƙabila wani ba ƙabila ba ce ba ta tunci a mutunta ta ba kuma ana iya karewar ita hallaka ta an samu matsala to kaga wannan akidar da suka kawo tana daga cikin abin da ke muna tasiri saboda dan adam ya kamata ya mutunta kowa kowa ya mutunta shi to amma idan ya zama to kai ba za ka mutunta ni ba ni ba zan mutunta ka ba zaman mu ai ba zai kyau ba ina ganin nafi ka yawwa kafi ni.
ko ma kana ganin kafin mutum ka yi respecting din shi ta yi can ka arji abin ka cikin zuciyarka ina fata an fahimce ni to kaga yana daga cikin abin da yake kawo Malam, matsala koda ka aje shi a zuciyar shine yake ta'asiri har ya bayyana ya ka san akwai wanda yana iya haɗiye abu ai it- shi aqida kafin mutum akwai wayar kabatta akwai wayar dan adam ya batta amma yana iya yi respecting din mutane mutane su respecting din sa abinda ba a so ka bayyana ka fito ka yi a aikace to sakamako zai iske ka alaka da jini tana da alaka da launi baturi yana ganin yafi bakin mutum to duk haka suke koya ma mutanen su da wanda ke ganin shi launin shi yafi na mutane to kaga sai a samu problem kaga wannan ya mana tasiri ijtima'iyyan zamantakewa mutana samun matsala ta wannan fuska na biyu sai ta fuskar al'iƙlim al'iƙlim yanki duk lokacin da aka zo sai a ce ba a yadda ba an cuci garinku ku ba ku samu komi ba an cuci jiharku ku ba ku samu komi ba cikin ƙasashe a hana a yi haɗin kan afirka misali saboda mi sai a ce wanga yanki na afirka na wane na wanga yanki na afirka na wane na ko ko waɗancan za su samu iko akan ku ko za su yaudare ku ko za su yi kaza ko za su yi kaza matsalar iyaka matsalar iyakoki yaƙe-yaƙe duk wannan tasiri ne wanda da shi suke hana ruwa gudu ijtima'iyyan kenan ba mu iya zamantakewa yanzu da bi kashmir eh, kasar india da kasar pakistan sun yi bala'i sun yi bala'i kan kasancewar iyakokinsu ƙarshe dai in- eh, eh, pakistan da yake tafi yawan musulmi ba ta samu lafiya ba tun da ita ake ganin ƙasa musulma sai radda ta yi makamin nukiliya kullum india tana mata barazana za ta yi mi za ta halbe ta da makamin nukiliya tun da suka yi nasu shikenan kuna da muna da kenan sai a zauna sai a zauna lafiya dama aisha sa ba sa son kowa ya makamin nukiliya in kowa ya makamin nukiliya ai magana ta kare yanzu yaro dan koriya na arewa gashi nan yaro ne karami ko ba haka ba amma da yake yana da makamin nukiliya ya buwaye duniya masu ganin su ne wani abu su taba shi mana su su ga wasa da cikawa to ta fuskar wannan kenan wato shi at-turab dama dan adam asalinsa daga ƙasa aka halice shi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sha'ir yace khuliqtu min at-turab fasirtu shakhsan ta'allamtu al-fasahata fi al-khitab wa udtu ila at-turab fasirtu fihi ka'anni ma khuliqtu min at-turab insha Allah asalin dan adam daga ƙasa ne dole na ƙasa ta yi masa tasiri shi yasa zaka ganin eh, eh, abin da yake da alaka da yanki gari unguwa gidanku bakin iyakakka makauci da makauci ko ba haka ba ƙasa makauciya da makauciya afirka da sauran yankuna nahiya ta wane da ta wane to waɗannan hanyoyi ne na a kawo bambanci don wani yanki ya zalunci wani yanki ko a nuna an zalunci wani yanki ko wani gari ko wata unguwa ko wata ƙasa saboda a tada hargitsi masu son samu su samu ka a zauna lafiya wasailu tasiri kenan na uku sai al'aqida shine aqida aqida ko ta gari ko da ba ta gari ba mu a musulunci an gane ko ba mu yad- ba a yadda ba ka zalunci wani wanda ba musulmai ba yanzu misali a nan Nijar an ce kashi 99 musulmai ne sauran kashi ɗaya ne ba musulmai ba to bai dace mu zalunci waɗancan ba amma a ba su nasu ɗin su samu nasu a yi adalci a yi adalci sai a samu zaman lafiya ka fahimce ni to amma idan aka ce wane ya taba wane saboda addinin su ba ɗaya ba a'a su kafirin su zo mu tattauna da su gana ku addini gana mu ku zo mu tattauna da ku mu ba ku dalilan cewa addinin ku ba na gaskiya bane ku kuma ku ba mu ku ba mu hujjojin da ke nuna cewa addinin ku ne na gaskiya namu ba na gaskiya bane a yi da'awa a faɗi dalilai amma sai a zo a fitar da ƙarya wani lokaci sai a nuna an zalunci tsiraru alhali ƙarya ce ake yi tunda mu yanzu na a Nijar misali muna da waɗanda ba musulmi ba kaso ɗaya bisa ɗari muna da musulmi kashi 99 to amma idan aka to jarraba mukamai sai ka duba ka gani nawa waɗanda ba musulmi suka samu ba ya kamata a ce in za a raba mukami su in an ba mu in in mukami ɗari ne musulmi nawa za su ɗauka sai su ɗauki casa'in da tara to su kowa su ɗauki ɗaya to yanzu abin cika gani nawa sun ka samu kuma ana na ana cewa an zalunce su subhanallah saboda su ake son su yi karfi yanzu misali idan aka ba su dama misali aka ce to yanzu an kawo arzikin ƙasa biliyan ɗari ne biliyan ɗari to su nawa ya kamata su samu
biliyan ɗari su samu biliyan ɗari kenan E, to mu kuma samu nawa to yanzu a ta ayi wannan ayi wannan kenan ba sa yi ina fata ana fahimta ta to amma saboda kullun da wannan fuskar kaga yanzu kasar eh, Sudan ta wannan hanyar aka bi aka raba kasar suka ce kiristoci na da musulmai ai mai yana wajen kiristoci aka yi ta amfani da fuska ta addini sai da aka raba kasar yanzu da aka raba kasar kuma rikici ta tsakanin kiristocin suka kashe juna wanda yake nuna ma hakikanin ƙarya ce ake yi ba zancen addinin bane amma kasar ce ake son sai an raba dan a tarwasa dan a tarwatsa ta to wannan wasailu tasiri kenan to haka ne suke zuwa su za su kawo rikici su kaga Najeriya kullun rikicin addini suke kawowa saboda arewa na- wato arewa eh, ta rabu da da kudu kudu ta rabu biyu kudu da waccan ta yamma da ta- ta- ta maso gabas kuma babu rikicin da ya fi illa mana irin a- a rikici ta bangaren addini eh shi karewa abayi Dai- baka ji abin da sha'ir ya ce ba kullul adawati qad turja izalatuha illa al adawata man adaka fi dini duk adawa ana sawa tsammanin ta janye ta kare ta ƙare amma banda adawa wadda ta addini ce domin in dai bai musulunta ba ya shigo addini nan ko ko kai ka kafirta ka shiga can ciki ba kai ne ka nufi ba in mutum ya kafirta mallam Yawa.
eh ba da kai nake ba ka san wani yana cewa ce mai da damirin nan can ba ba gare ne ba ko ba haka ba to in ba mutum ya ko ɗaya daga cikin su ya kuma akan addinin ɗaya ba soyayya ba za ta yi ba kuma in ma musulmi ya shiga cikin addinin kafirai na'am to ba soyayya ba za ta yi ba domin mi domin su akan ƙarya suke shi yasa Allah ya ce wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu hazzan mimma dhukiru bi fa akhrayna bainahum al'adawa ai su wa junan su kafirta juna suka yi yahudawa kafirtar da kiristoci suka yi, kiristoci suna kafirtar da yahudawa amma idan za a zalunci musulmi ne suke hada kai mi addalili bari mu haɗa wannan magana ka san wani sai ka ji ya ce wajen tafsirin alqur'ani Allah ya ce wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara da kristoci da yahuda sun ce ba mu shiga aljanna sai bai hude ko ba nasari wannan tafsiri kuskure na gurgo fasara ce ta sabu alqur'ani ba karara a'a wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan yahuda sun ce ba mu shiga aljanna sai bai hudi aw nasara su ko nasaru sun ce babu ko kristoci ba mu shiga alj- ba mu- ba mu shiga aljanna sai krista domin a wajen yahudu kiristoci kafirai ne don su su yi imani da annabi isa ba ma wala iyazu billahi sun ce dan zina ne kuma su suka yi kokarin kashe shi amma sai su boye adawa in za a kai mun hari to wani zai iya cewa ga fasarar bai da ita ba don bai saba jinta ba to bari a baka ayar qur'ani tunda ni dan yaro nake ko karami Allah ce wa qalatil yahudu laysat an-nasara ala shay wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay kaga ni sun ce ba wani aka aka wani abu suke ba sannan kuma wa junansu Allah ce wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id su tsakanin yahudawan akwai akwai sabani akwai na nasara mun kawo shi wa min alladhina qalu inna nasara qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu haddan mimma dhukru fa aghrayna bainahum al-adawa a ci wajen yahuda kuma Allah ya ce wa qalat al-yahud yadullahi maghlula ghullat aydihim wa ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna kathiran ma unzila ilayka min rabbika tighanan wa kufra kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'awna fil ardi fasada wallahu la yuhibbu al-amina ويسألون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين كاغني وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله أشي تكاني يهودا أكوي سباني تكاني كريستوتي أكوي سباني كما تكاني كريستنتي da Yahudanci akwai sabani wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd shi yasa ka zo wajen fassara ka ce da Yahudawa da Kiristoci suka haɗu wannan magana kai kuskure sannan ka saurari kamar tafsiri inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم da yahudawa da nasaru ba za su bi ka ba sai ka bi hanyar su a'a nan ba ana nufin suna da hanya guda bane a'a yahudawa ba za su bi ka ba sai ka bi yahudanci kristoci ba za su bi ka ba sai ka bi kristanci domin nan millatahum ba hanya guda gare su ba ala tanwi'i ne kadiba cikin al-itqan fi ulum al-qur'an imam suyuti ya kawo yadda ake tawzi' ad-dama'ir da da- tawzi'i kinta da musanna murad bil jam' da wane ne da wane ne bincike ne mai yawa nan hatta tattabi'a millatahum kenan kowane sai ka bi hanyar sa don mi don ba akan hanya guda suke ba gaskiya ba na'am su a wajen kiristoci yesu almasihu allah ne ko ba haka ba to a wajen yahuda kuma ba ma annabi bane kuma su wajen su dan zina ne sannan su a wajen yahudawa uzairu dan allah ne wa qalat al yahud uzairu ibn allah wa qalat an nasara al masih ibn allah ka fahimce ni to kaga ashe akwai sabani tsakankanin su don haka yi wannan za fassarar a haɗu ne dai a cutar lokacin da za a cutar da musulmi to da haka nake son yan uwa su fahimci irin waɗannan akidodin su san akwai sabani tsakanin su amma za su yi ƙarya wa junansu kenan in ka shiga cikin kiristanci yahuda ba za su bi ka ba in ka shiga cikin yahudanci kiristoci ba za su bi ka ba kuma can cikin kiristanci sai ka samu sabani can cikin sabani wanda akwai wajen musulmai ba na aqida bane an gane ko sabanin musulmi na hakika shine sabani na mazhabobi na fiqh amma wanda duk ya saba musu a aqida ko da ya ce shi musulmi ne to ba musulmi ne na hakika ba ya kamata mu fahimci wannan dan ko cikin musulunci sai ya ce akwai sabani shi sabani na fiqh yadda za a bauta ma Allah ne shi ko sabani na aqida shine yake da hatsari kuma musulunci bai yarda da shi ba dole mun fahimci wannan dan suna cewa to ai cikin musulunci ba akwai mazhaba ta Abu Hanifa da kaza wannan duk sun yarda ai sallah kuma duk sallar iri guda suke yi sai dai wajen wani ya ce ya a rika hannu ne ce baya ba a rika hannu misali cikin waɗansu daga cikin fahimta duk da yake zance mafi inganci shine kama hannu shine ya tabbata to amma wannan sabanin bai da mutum daga cikin musulunci mun fahimci wannan da kyau ko to alhimin mu dai akwai sabani tsakankanin su abinda nake son na ce in dai ba musulunci za a yi ba babu da za a iya samu haɗin kai adawa ba ta karewa sai an yi musulunci to wani zai iya cewa to ai tsakanin musulmi akwai adawa bal ma cikin ahli sunna wani zai iya ce min haka bayan Allah ya ce wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubihim Allah ya hada zukatansu ma allafta baina qulubihim da zaka ce da duk komai na abinda abisa doron kasa na dukiya na duniya ba zaka iya hada zukatansu ba wanda yake nuna ashe kudi ba sa hada zukatan mutane addini shike hada zukatan mutane to kuma sai yanzu gashi ana addinin musulunci har ahli sunna kuma ana sabani ya kamata mutum bai kamun biyarsa saboda akwai wasu bukatoci na duniya da aka saka ciki da za a yin addinin na gaskiya a janye duniya yawa a cire son duniya da wasu matsaloli waɗanda addini bai yadda da su ba da yanzu an yi ta'alifin kulu amma an shigo addini amma sai aka saka waɗansu abubuwa waɗanda babu su shi ko addini bai yarda duk sai ya kore waɗannan abubuwa ina fata an fahimci ni to wannan wasa'ilu ta'fir na abin da ya kawo waɗannan abubuwa guda hudu kenan mun kawo aqida mun kawo nasab mun kawo abin nan sai al-maslaha yan tere wanda suna kirkira muna makiya dajjacen ciki ƴaƴan waɗanda suka karatu a can da sauran mutanen su waɗanda a can waɗanda suke ɗauka aiki sai a ga yadda za a yi a jefo muna ba ma ba mai tabbas fuskar maslaha domin za a yi musu biya mai tsoka za a ɗauki nauyin rayuwarsu nan kuma waɗanda suke misali masu kare wani haƙƙin ɗan adam masu kare kaza masu kare kaza har cikin malamai kuma duk a tattara waɗanda adda kwaɗayin wani abu a ba su kuɗi saboda kullum in aka zo da wani abu na ci gaba su ƙi karɓa dai su yi bore su ce ba haka nan bane kuma alhali shine abin da zai kai al'umma gaba su karbi kuɗin ku eh na fahimta to kaga wannan shine wasailu ta'sir ta fuskar maslaha shi yasa zaka samu akwai tsagiru waɗanda turawa ne suka karantar da su ko turawa ke ɗaukar nauyin su tsagiru na waɗanda suna fatan al'amarin al'umma ya lalace kullum aka ga abu na ci gaba sai su ce musu yadda sai su ce zuwa su kare ƙasa amma in aka bincika wannan ba ina zargin kowa ba amma waɗansu su hakan gane suke ba wai addini suke son su kare ba ba ƙasa suka son ta ci gaba ba a'a su dai tun su suke karewa saboda da can ana yi musu salar to ai mutane yan kasa ba su ana yi masa salar daga ture ba kuma in ba a san dokokin da an ka dora ma ba don wani za a bashi kudi a ce je aiki wani kuma za a faɗa mai sai da shi kaza kaza kaza kaza to in ma mutane su bu sani ba ai shi Allah ya san sharuɗan da an ka azama kuma za ka yi bayani Allah ya kyauta malam ijtima'iyyan sai mu ɗauki ababe su ma guda hudu ijtima'iyyan a gurguje shine cewa na farko ta fuskar ijtima'iyyan akwai abin da ake kira almadaris makarantu da suka zo afirka sun ji malamai sun ba da fatawa cewa in mutum ya kai ɗansa boko ya kafirta shi yasa kaga an yi ta kyamar boko an yi ta kaza an yi ta kaza to sun zauna da masanansu ya za su yi an gane ko ya za su yi a samu karbuwa boko ta samu karbuwa tunda wannan lokaci adawa tana da tsanani to sai suka ba su shawara daga ciki zan ba da guda biyu shine cewa na farko a sanya karatun larabci cikin makarantu sai aka sa karatun larabci aka so aka yi islamic study muna an ka zo an kai faranko arab to wannan larabcin da ake da karanta ayoyi da aka yi da afkar saboda a samu damar da wannan karatun na boko zai samun ci gaba amma ya karbu amma matsalar su ba sun yi ba don saboda addini a'a su suna son da a samu karbuwa san saboda su sa da su a ciki wannan kaga wani zai bi su wani bai zai bi su ba abu na biyu munan Niger suna da wani abu sai suka kirkiro wani abu ka san da ja mu Africa ba a yadda ba diya maza da diya mata su haɗu ko ba haka ba to sai aka zo sai aka kirkiro wani abu sunan shi école du fille da école garçon école du fille shine makarantu na ƴaƴa mata zalla école garçon makarantu na ƴaƴa maza zalla kaga sai aka nuna ma malamai bature muguna wai wato yanzu nan ƴaƴa mata ne zalla ƴaƴa maza ne nan zalla ana na ana ta haya mallam yanzu shikenan ko da boko ta yi ƙarfi yanzu ina da école de filles suke can sai an ka ɗebo maza an ka watsa nan ko an ka ɗebo mata an ka watsa duk kamar yadda mawaƙin nan magaɗa ɗan baɗin mawaƙin nan na sokoto ke cewa yariya ita sai ta ya mace danganta duk an dame to yanzu an dame babu jefi babu karson kuma yanzu da an kai tun da farko ne a primary school kaga ba su san balaga ba su balaga ba ba su da wani abu amma da an je secondary school ko high school ko jami'a eh nan na ma haɗarin shi ke sai ba mu hita shi to kaga sai da suka kirkiro wannan wasa'ilu tasiri ijtima'iyyan malam a gurguje sai ta fuska at-tazwij auratarwa kasan idan ana son ai tasiri ga wani ga wata al'umma to manya-manyan masananta da masu mulkinta da masu kuɗinta sai a auren musu da waɗansu yaya su asalin aure mace ne ta zo ta zauna tare da mijinta su yi rayuwa su bauta ma Allah ne bi aljanna ku a'a ita wannan ta zo ne da niyyar ta bata mijin ta bata family dinsa ta bata al'ummar sa ta bata kasar sa ta yi ma kanta aiki da masu gidajen ta na can waɗanda sun bada suka bada ta aure bari zan baka misali yanzu akwai wani babban marubuci kuma babban masani kuma shugaban kasa ne tsohon shugaban kasar Senegal ana kiransa Leopard Sedar Senghor Senghor ya zama shugaban kasar Senegal baki ne dan afirka baki kirin shi ke mallan kwasan bakin yan senegal ba ma ba wani suka baki bane haka allah ya yi hikima allah ce da ya je faransa ya karatu da suka gane yana da ilimi sai suka ɗauki yar faransa wadda yar asalin masarautar faransa ce tana da jikin aljinsul ariq suka aura masa ita dalili kuma saboda ya iya faransancin da har ya kai an sashi cikin waɗanda idan aka rasa suna abu da faransanci su za su kama su suna leopard sedar senghor sai yanzu ya zan shugaban ƙasar senegal kaga kenan yanzu faransa ta ga mulkin senegal abdullahi wad shi ma shugaban kasar senegal na duk da shi sangor ba musulmi ne shi abdullahi wad shi musulmi ne dole mace za ta yi tasiri ga mijinta kuma da fabrikin shi da ƴaƴansa kuma ina da babban matsayi cikin al'umma kuma ta yi tasiri abdullahi wad ya aure batura ɗansa yanzu sai da aka yi kokowa ma ya so ya sa shi ya zama shugaban kasa ina fata an fahimce ni ba muna cewa kada su ƴaƴan shugaban kasa ba amma shin mutumin da yake da nationality guda biyu takardar jinsiya shin wai in ya hau kasar da yake a nan zai ma aiki alhamdulillah kathira ko ko waccan kasa da hadikum Allah ya sulhu balakum kaga an kai ma Senegal tasiri misali dole na aibata tasiri tunda zai zama to wanga din ta ita matar tana tare da shi ta san shi ta san labarin shi yayi balaguro bai balaguro ba da yaranta yake magana kenan dole ta masa tasiri idan muka ɗauka mu wuce wannan mu shigo har ƙasashen da abin nan muke da suna akwai a cikin addaular safawiyya addaular safawiyya daula ce ta yan shi'a da ta yi zama a ƙasar iran ahli sunna suka yi jagoranci to ɗaya daga cikin ahli sunna shugabannin wannan lokaci sai ya ga wata bafarisa tana da tsananin kyau kasan mutum ya gama ci mai kyau lokaci hauka cewa kai malama sai aure ta ba wallahi ita asanadi shugaban mutu wannan shugaba sai da ta zauna tare da shi tun shekaru sai ta samu gobe ta kashe shi ka karanta tarihin daular safawiya ya an kai ta sulɓuce ma ahli sunna na fata fahimci ne ya an kai wato kafin wannan daula daula da ta ruguje ta ahli sunna da iran ahli sunna ne mu aje wannan mu tawo kasashen mu har yanzu kasar burkina faso da ana son a kashe Toma Sankara da Toma Sankara da Blaise Compaoré tare suka tashi sojoji ne sun tashi guri guda balma shi Blaise gidan gidan su Toma Sankara aka yi rikonsa abokan juna ne amma me ya faru da aka so kashe shi sai aka yi amfani da dama akwai wanda ake cewa Ufi shugaban kasar Ivory Coast ne sai ya kira Blaise domin France tana son a kare da Toma Sankara dan fafutuka an ji maganganun da yake faɗa an ga salon da ya kama na rayuwa sai aka aura mai blaze yar ita wannan family kin ta su abin nan ta su ta su ufe malam da ya tasirantu da wannan yarinya ai ya kare da shi ya kashe abokin sa wanda suka tashi tare kana fahimta ta tasirin mi tasirin mace kenan to mutahi ba ta kare ba shugaban kasa Ivory Coast na yanzu shi Blaise da yanzu da ya gudu can ya koma a Ivory Coast yanzu yana can Ivory Coast can gidansa rukunin sa shugaban kasar Ivory Coast na yanzu ko mu ce Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yana aure da Bayahuda Bayahuda sirfat ka fahimce ni uba America Bayahuda yanzu yana aure da ita duk sirrin kasashe da komai yanzu suna ke tafiyar da komai da komai ita ba mun ce auren su ba misali in musulmi ne ko ko ahlul kitabi ne waɗanda abin ga a'a amma su menene dalilin da sa su kai wannan aure ahdaf mu aje wannan mutai zuwa kasashen musulmai Taha Hussein Taha Hussein balarabe ne na kasar Misra har doktora ya samu a cikin adabin larabci ko yaje faransa kasar karatu sun ka bashi bature faransa tsaha husaini yana auren bature faransa mi ya kuma musulmi kaga yace cikin alkur'ani akwai kurakurai yace kissoshin da qur'ani gaba suwa akwai kuskure garin su yazo da manhajus shakk wai komi sai an fara da shakka sannan a ce zuwa ga yakini kina hadda Allah ma da shakka za a fara kamar yadda wadansu filosofi da wasu waɗanda su baye da sun kai tasirinci da su suka ce kawai manhajus shakka da shi ake fara sannan a zuwa ga yakini ya san bala'i eh alhali ko aqida ta gaskiya ba shi Allah ba a ce za a fara da manhajus shakk afillahi shakkun fatiris samawati wal ard Allah bai bukata a fara da manhajus shakk da Hussein yazo ya ce shi irul jahili duk mahiyunci shi duk ƙarya ne kirkira shi akai kaga sai zo ya ruguza larabcin ya ruguza addinin karshe kuma da ba har ya samu ministan ilimi a kasar misra ya yi wasu abubuwa ba mu ci abin da ya faɗa ƙarya ne amma akwai abubuwan da wannan matar ta yi masa tasiri wasu sun ce karshe ya bar waɗannan abubuwa har ya koma a ƙarshen rayuwarsa baya son sauraron komai sai karatun Sheikh Mahmud Khalil Khusari amma malamai suna ganin abubuwan da ya rubuta ne ba a ji inda ya tuba ba kuma batura ta ta faransa a tare da shi shi yasa ma aka kwace waccan doktora da ya samu ta adabin larabci suka bar waccan ta faransancin amma kaga bandar da su tsaho sai suka shimka a kasan misra tasirin auren auratayya kenan shi yasa ba wai auren ne matsala ba wacce ce zaka aure sannan shin ta zo ne ta yi rayuwa tare da kai koko ta zo ne dan ta wakilci al'ummata ko ta wakilci wata gwamnati a samu a jagorance ku da an aura manya-manyan masu mulkin ku sun aure ƴaƴansu manya-manyan masu kuɗin ku sun aure ƴaƴansu manya-manyan doktocin ku da masanan ku sun aure ƴaƴansu to me ya saura an ci gaba da bautar da ku kenan na fata ana fahimta ta to wannan ijtima'iyyan a gurguje kenan saboda lokacin mu yana tafiya nukta ta ta ta ta uku cikin hudu na karshe kenan shine abin nan bayan mun kawo abin nan a tazwij ko mun kawo kuma abin nan na farko al-madaris sai ta'limul jins ta'limul jins shine a koya ma mutane kawai son kwanciya dan adam da tabi'ar shi da fitra janib haywani shahwani yana cikin shi Allah ya faɗa zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir lil muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab Allah ya sanya wannan shawa sai dai mutumin da ya hadu da wani rashin lafiya to amma yanzu su karantar da abin suke yi sai ana koya ma mutane shi yasa akwai wani babban bayahudi na kasar Autriche a turai aka haife shi ana kiransa Sigmund Freud an haife shi a alif da ɗari takwas da hamsin da shida ya mutu a alif da ɗari tara da talatin da tara mil aka haife shi ya mutu a mil Sigmund Freud mutum ne wanda ya kawo shi ya kawo aƙida ta wani ilimin likitanci da ake masu canaliz wato canaliz shine kamar aima mutum wata allura wadda kamar bacci yake ba bacci yake ba amma zai iya faɗar duk abin da ke cikin ransa yanzu duniya ta hana a yi amfani da wannan saboda ana sata asirarkin mutane to shi sigmund freud a cikin sheikh bakar abdullah abu zaid na kasar saudiya wanda ya zama limami a masallacin bakka ya wani littafi a tamthil haqiqatuhu tarihuhu wa hukmuhu yake cewa akwai wani littafi da ake kira protocolatul yahud shine protocol de zionism Yahudawa sun ada tsarin da duniya za ta tafi a kansa yadda za su mallaka duniya yadda za su ci gaba da halaka duniya to wannan littafin da suka yi sai suka ɓoye shi a ƙasar rasha asiri ya tono ina ganin ko wani mutum suka bata ma dare ko littafin ya kai gare shi sai tarja aka tarjama shi da rashanci sannan ya bayyana ga duniya ƙarshe sai suka ce ƙarya ake musu amma wanda ke karanta littafin zai ga abin da aka faɗa shine suke aikatawa a yanzu to sai suke faɗa cikin wannan protocolatul yahud sun ka ce sigmund freud wanga babban likitan da ke ga maka suka ce nasu na kuma babban hidimar shi ya karanta ma mutane son kwanciya da 'ya'ya mata da jinsi da tsirauci saboda za a samu matasa zuwa gaba a duniya idan dai mata suka dame su zai zama su ba su ganin kima Allah ba su ganin kima Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ganin kima komi duk abin da abure su dai su dai su samu wacce su yi kwanciya da ita kadiba cikin littafin wannan magana tana nan ina fata an fahimce ni to ta'limul jinsi kenan shi yasa yanzu kaga a karantar da shi a cikin TV gashi na ana yaɗa yadda ake saduwa da mace da mace da namiji da namiji da namiji da ke saduwa da mace da kare da kaza da kaza cikin internet su watsa duk abin da ake so dan adam ya daina zancen addini ya ta gina jikin shi ya cito ya kwanciya da mace cito ya sa dan nan bai iya yin komai kullum ana jaye da shi ta'limul jinsi kenan an gane ko kafin lokaci ko ta'limul aljins ko to kaji Sigmund Freud a'a a gurguje Sigmund Freud ya faɗi wani abu yadda hanyar da ya bi ta yada wannan akida sai ya ce shi dan adam yana da hali guda uku akwai luisa akwai luimua akwai luisirmua luisa kamar ka ce ga abu sannan akwai lumuwa ni akwai lisumuwa abinda a sama na wai lesa ga abu ka ganshi kana so lemuwa zuciyarka ta ce ma yana da kyau lesurmuwa al'ummar ka da al'adar ka da addinin ka su ko sun ce ba su so wai abinda yake so ka yi aiki da lemuwa ka watse lesurmuwa to shine namiji yake cewa wai mutanen da ya tema bincike yace ya gano dalilin rashin lafiyar su shi da rashin lafiyar kwanciya da mata yace mutum ne ya gama mashi yana so ya kwanciya da ita sai aka hana shi al'ada ta hana shi da addini dan nan sai ya samu ciwo a bar shi ya lalata da ita shi kenan su bincika suna nan yana da littattafai da dama har yana ɗauka al-muharramat abu na wanda tarihi ne kawai al-muharramat kawai abu ne wanda tarihi ne bai dace a ɗauke shi ba wani matsayin kwanta yake legend asatir a bar mutane kowa shi al-inhilalul khuluqi duk abin da kace so kai a ƙarshe yan uwa musulmi saboda lokacin mu ya matso cikin wannan nukta ta abin nan shine yadda za a yi ma al'umma tasiri shine ifsadul mar'a a bata mace shine ma'ana a saka ta cikin kowane fage na rayuwa da inda ya dace ta shiga da inda bai dace ta shiga ba da aikin da ya dace ta yi da aikin da bai dace ta yi ba duka aka haɗa ta ko ina yanzu ka kasance zancen a bar mata su yi karatu a bar mata su yi aiki a bar mata su yi aikin soja a bar mata su yi dan sanda a bar mata su yi kaza a bar mata su yi kaza muskilat wani aikin ya dace da mace wani aikin bai dace da mace ba kuma ko aikin da ya dace da mace irin likitanci da wani abu ko makaranta ta sa kaya misali in za ta je karantarwa ko za ta je karatu ta sa hijabin ta ta so ta shi kanta ta je ta yi karatunta waye hana wannan to amma babban burin da suka so ba a taba bata al'umma ba sai an sa mace ciki kaga wanga mu imam mallan biya sun yi mana lokaci ba mu kare ba ba komai mu yi hakuri sati mai zuwa yan akwai rayuwa sai mu dora akan shi amma abinda nake so in ce saboda ban san ko rayuwa za ta yi tsawo din irin waɗannan lokaci ba a wasa da su shine cewa idan aka sa mace cikin komai to an yi tasiri ga al'umma ta wace fuska tsaya ka ji lokacin da turawa suka fahimci kasashen laraba da kasashen musulmai da aka yi muna mulkin mallaka akwai dan sauran lokaci kadan da aka yi muna mulkin mallaka aka zo aka sa muna tsari nasu yanzu da suka ƙara tunani sai suka gane ta ko'ina sun tashi aiki kaga da da ma'aikatan da 'yan bokon da wane ne duk dai waɗanda da alaƙa da tsarin su shan giya biyan mata shirka rashin sallah kahirci banna duk dai sun yi abin da suka yi malamai suka koma gefe suka ci gaba da karantar da al'umma su ko tura suna can suna ganin sun ci nasara profesa na can ana tafiya mun ana ta karantar da matasa addini yanzu ko da aka dawo 'yan shekaru hijabi tun daga doktora har aji na farko na primary school kai yanzu har nursery nursery abin abin jardan da fak duk hijabi ake sawa karatun qur'ani tayi ake yi maharata qur'ani suna shiga soja ko ina gidajen giya sun bar ci ko ina sun kasa duk inda suka tunani ma'aikatan gwamnati yanzu makaranta alqur'ani sun iya wa'azi har ma ministoci ga sauran kada gani ana samu yanzu su fantami minista ne kuma malami ne sai suka ga an yi aikin banza to sai manya-manyan expert sun kace to yanzu abu guda za ku yi ku saka mata cikin aiki ku sa su cikin ko'ina saboda ita mace ita ce take iya narkar da namiji ta canza mishi aƙida shi yasa sai a kwashi mata sai a kai su cikin sojoji a watsa kana ustazu ka ji wani babban filosofi na ƙasar Najeriya ya ce in ana batun tsoron Allah ya ce ka a sa malam da karo cikin ɗaki guda a bar mallan cikin ɗakin shi a bar karo cikin ɗakin ta to yanzu sun watsa musu mata cikin service service wai abinda suke so a kai mata cikin soja da 'yan sanda da wane ne da wane ne shikenan sai ya zama to namiji tare da mace mas za a yi please da waya da sun haɗu sai an yi mas to shi yasa suke so yanzu mata ko ina su shiga to wannan nuktar ita ce ban karasa ta ba yan uwa su yi hankuri wannan maudu'in tana yiwa sati mai zuwa sai mu karasa yan nukatkin da suka yi saura asbabun fudu ta'thiri tana yiwa ba za mu tsawaita kan shi ba sai mu ɗauki wani maudu'in Allah ya ba mu iko nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a nan muka zo ƙarshen wannan shiri mai albarka namun kamar yadda na faɗa tun farko na ce shirin namu kamar mace mai ciki ne ba san gaskiya ne gaskiya ne malam ya shiga cikin maudu'i kuna gani har yanzu dai ba a samu an karasa ba amma muna fatan insha Allah idan Allah ya kai mu sati mai zuwa ranar juma'a karfe tara na safe zuwa goma insha Allah za mu zo a karasa wannan maudu'i sannan kuma a shiga sabon maudu'i insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana muna fatan fatan Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin rayuwarmu amin ya kuma sanya duk abin da za mu yi dan shi amin Allah amin subhanahu wataala ya sanya gidan wannan talabijin eh, eh, albarka ga Amin, amin, ma'aikatansa gaba amin, ɗaya da amin.
mutan su gaba ɗaya amin da kasashen musulmai gaba ɗaya da kullum musulmai Allah Mm.
Allah subhanahu wataala ya zaunar da kasashen mu Mm.
lafiya amin kasashen musulmai amin gaba amin ɗaya.
amin amin Allah ka taimaki addinin Da musulunci da musulmai, amin.
kare kafirci da kafirai amin duk bukatun mu kuma na alkhairi ya Allah ka biya mana amin amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت آمين.
على إبراهيم آمين.
وعلى آل إبراهيم آمين.
إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم آمين.
وعلى آل إبراهيم آمين.
إنك حميد مجيد amin سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته